الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا يوم sha takwas ga watan rajab hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da tara ga watan biyu miladiya tana da dubu biyu da ashirin da uku za mu shiga darasin fikirin malikiya a littafin muktasar kalil muna cikin babin aure mun shiga fasali na iza ta na za'a fi zaujiya shi ne ba? in ba ku manta ba fasalin yana magana ne akan rikici tsakanin miji da mata rikicin nan kala-kala ne wani lokaci zai yi a yi rikicin akan ainihin auratayya yana cewa matarsa je tana cewa ba mijinta ba ne ko ita tana cewa mijinta ne yana cewa shi bai san ta ba matar shi ba ne ka ga yau rikicin akan auratayyan ake mun ɗauko magana akan wannan idan muka tafi za ka ji inda ake rikici akan sadaki in ma ya zamo akan yawan kuɗin ko akan sigon kuɗin ko akan jinsin kuɗin ko kuma rikicin ya zamo ana yi akan kayan ɗaki dama yawanci rikicin da ake tsakanin miji da mata ba zai wuce wannan ba ko rikici akan auratayya ko rikici akan sadaki ko rikici akan kayan ɗaki to shine musamman ya ainihin ka wannan fasalin akan waɗannan rikice-rikice in ba ku manta ba a baya mun yi magana akan idan miji da mata suka yi rikici akan auratayya sai muka ce yana tabbata ne da shaidu in ba shaidu auratayya baya tabbata amma shaidun nan ko da shaidun mun ji an ce ne shaidun sama'iya su ba su halarci auren ba amma sun ji jama'a suna cewa wani ya auri wance har ranar mun ga ya tashi mun ji an yi ganga to wannan ya zama ainihin shaida na tabbacin auratayya amma in ba manta ba a baya mun yi magana akan cewa baƙi idan suka zo gari namiji da mace suka zo gari a matsayin baƙi sai suka tabbatar da aure a tsakanin su yace matarsa ce ta ce mijinta ne to yanzu mu dan gari ba ma bincike kawai za mu bari a matsayin mata da miji amma idan ya zamo in gari ne an san shi an santa kawai sai muka gan su tare ya yace ai na aure ta ita ma ta ce kwarai ya aure ni waye shaida babu shaida to aurace ya baya tabbata da haka a yan gari amma a baki aurace ya yana tabbata akan haka wato ina so mu rabbin karatunmu na yau da na baya saboda in ba a faɗi na bayan ba na yau ɗin ba zai samu gurbi ba to ƙa'ida ta nuna 'yan gari dole sai sun ta shaida baƙi za a iya karɓar ikirarin sun sun yi ittifaƙi ba to sai ya zama yau ba a kan auratayyan ba muna magana a kan gado idan shi miji da mata suka yi ikirari akan auratayya in ba 'yan gari ba ne baki ne dama mun ce aure ya tabbata a ƙarƙashin tabbacin aure gado ma ya tabbata duk wanda ya mutu ɗan uwan shi zai gaje shi to amma 'yan gari idan suka yi ikirarin auratayya babu shaida muka ce aure ba zai tabbata da wannan ba to amma ya gado kuma shi gado shi ma yana da nashi ainihin ƙa'idan na cewa ana kama kowane mutum da ikirarin shi abin da ya shafi kuɗi wannan shi ma wani abu ne mai zaman kanshi auratayya baya tabbata a 'yan gari da ikirari magana ne mai zaman kanshi kowane mutum in yayi ikirari a abin da ya shafi kuɗi ana kama shi da ikirarin shi shi ma wannan wani abu ne mai zaman kanshi to yanzu sai yake so ya haɗa mun tabbatar da 'yan gari auratayya ba zai tabbata ga 'yan gari ba don sun yi ikirari kowa ya tabbatar tsakanin miji da matar sai akwai shaida to amma yau sai ya zama sun yi ikirarin da suka yi ikirarin kaga aure ba zai tabbata da haka ba ko bayan sun yi ikirarin sai ɗaya ya mutu a cikinsu ɗayan zai gaje shi tunda ka ga mutuwa tana gindayawa harkar ta koma ta kuɗi to tunda ta koma ta kuɗi ka'ida ta nuna kowane mutum za a kama shi da ikirarin shi abin da ya shafi kuɗi sannan kuma wannan ka'ida ta nuna aure baya tabbata da ikirari ba shaida to shine a nan in kun duba za ka jina wa fit taurisi bi ikirarin zaujaini gairi ɗari aini wal ikirari bi warisin wa laysa sammu warisin sabitun khilafu mun gane wannan auren kan bai tabbata ba to amma idan ɗaya ya mutu aka zo gado sai shi ɗaya rayayyen ya ce a bani gado aka ce ku ai yan gari ne kuma ba ku da shaida kawai ikirari kuka yi akan kun yi aure sai shi wannan rayayyen ya ce ba dai ya yi ikirari akan mun yi auren ba eh ya yi ikirari tun da ya yi ikirari to ai ni yanzu gado nake nema ya riga ya mutu kaga abin ya zama na kuɗi in mun ɗauki wancan ɓangaren na cewa ana kama mutum da ikirarin shi akan kuɗi kaga ya yi ikirari dole a bada gado idan kuma muka ɗauka ikirari baya ta aure baya tabbata da ikirari kaga kenan wannan ikirarin ai dama auren ne zai sa ya ci gadan to auren ma zai tabbata ba ba za a bada gadan ba to shine aka yi kilafa wasu malamai suka tabbatar da cewa wannan ikirarin zai tabbatar da gado tun da abin ya koma kan ku wasu kuma suka ce auren fa shine zai tabbatar da wannan gadon tun da aure bai tabbata ba ya za a yi a baya to shine ake wannan kilafin mun gane to yau in ba ku manta ba a baya mun ɗauko hanyoyin da ikirari ɗin zai tabbata hanyoyin da ikirari zai tabbata in ma zahiri wa'in ma ainihin ba zahiri ba ne amma abin da maganin ya ƙunsa to a shi ne muka ce idan miji ya ce mata ta zawwaji tuki faƙalar bala shi ke na yi ikirari mijin ne sun zo a matsayin baƙi sai ya ce mata ta zawwaji tuki ni ba na aure ki ta ce kwarai kuwa shi kenan ka ga ikirar shi ya tabbatar da ya aure ta ita ma ta ce bala kaga ikirari ya tabbata da haka in baki ne auren su ya tabbata in yan gari ne aure ba zai tabbata ba man ɗaya ya mutu bayan an yi wannan to ana kilafa wajen tabbacin gado mun gane wannan mun dan koma baya kaɗan ne fa au ko kuma kun ga wajen au ko kuma da ya ce mata ta zawwaji tuki ƙalar sai ta ce ɗalliƙini mun gane? eh ba ka wani? eh duk ɗaya ne ko ya zo da sigan maji ko da gudari ya ce ta zawai tuki ƙalar sai ta ce ɗallakta ni to ai da ka aure ni ka sake ni kaga tun da ta ce ka sake ni ai ta tabbatar da auren yanzu mu ku bar zancen wannan shikan yanzu muna maganar tabbacin aure ne ya ce ni kam ai na aure ke ba mata ta ce ai to ka sake ni ai to wannan cewan ka sake ni da ba auren me ka zance shi kan kaga auratayya ya tabbata zancen kuma shika wani abu ne daban wanda tana so ya tabbata ta kashe amma muna so mu tabbatar ma da cewa auren nan ya tabbata au khala'atani ko kuma da yake mata tasawwaji kike sai ta ce to ai khala'atani yace ni kam ba na aure ki ba kafin mu zo garin nan sai ta ce to kuma ba ka ce baka kulli na baka ba to yanzu wannan cewan ka ce baka kulli na baka kulli kaga ya tabbatar da aure kaga duk wannan ikrari muna gane falsafin au ko kuma ala shi mijin ne ya ce mata iktalati minni au ana minki muzahirun au haramun au ba'inun fi me fi jawabi dalliqin mun gane mace ce ta zo ta zama miji sai ta ce malam usman dalliqini malam usman ka sake ni kaga ta yi ikirarin aure kasancewan ka sake ni ya nuna ai ta tabbatar da matan shi to shi kuma da ta giya mar haka sai ya ce me ibtalati minni ah ba ke riga kin ban kulli ba kaga shi ma ya tabbatar tunda in ba aure mai kazancin ta ba shi kuɗi to yanzu wannan maganar da aka yi muka ji mun tabbatar da aure ya shiga tsakanin su yanzu auren su ya tabbata in ɗaya mutu ɗaya zai gaje shi in ainihin baƙi ne idan ƴan gari ne ma wannan ya gudana a tsakanin su to wannan ya tabbata ikirari wanda in ɗaya mutu ana tilafa akwai kaulin da yake ɗayan zai gabu mun gane wannan da hanyoyi ne na tabbatar da ikirari ya ce ikirati minni au ko kuma da ta ce ɗallikni sai ya ce ana minki muzahirun ni aina muke jihadi ana minki muzahirun to ka ga wannan shi ma ya tabbatar da auren tun da ta ce ɗallikni ka sake ni ka ta tabbatar da ita matar shi ce shi kuma da yake ana minki muzahirun ya tabbatar da matarsa shi ya mata jihadi to wannan shi ma wannan ƙauri guda biyun yana zaman ikirari na auratayya mun gane da can au ko ya ce mata haramun au ba'inun duk ya faɗi wayannan kalmomi duk kalmomi ne wanda in ba auratayyan ba za su zo ba saboda haka duk matar da ta ce wa mijinta ɗalliƙini sai ba ta amsa da wayannan kalmomin guda hudu wayannan kalmomin suna tabbacin ikirari ne ta bangaren mijin ita kuma wannan ɗalliƙini ɗin yana bangaren ikirari ne ta bangaren matar na cewa akwai tabbacin aure a tsakanin mun gane wannan karatunmu na baya kenan sai ce la in lam yujab la aure baya tabbata na ainihin baƙi da suka zo da muka ce sun yi kirari aure ya tabbata ba to baya tabbata sannan gado da aka yi kilafa din baya tabbata a yan gari din in lam yujab idan ba amsa ba da ta ce ɗalliƙini sai ya shu ko da ya zo ya ce wata tazawwaji tuki sai ta shiru to ka san akwai ka'idan da ake cewa me as-sukutu riban to anan ba zai aiki ba nan ikirari din sai ya faɗa ta faɗa amma shi da yake tazawwaji tuki sai ta yi shiru kaga ba amsa ba to wannan ikirari ta bangare ɗaya ne ta bangare ɗaya wannan shirin ba ikirari ba ne hakanan shi in ita ta wata ce masa ɗalliƙini sai ya yi shiru to yanzu wannan aure ba zai tabbata da haka ba ko da baki ɗin ne shine la in lam yujab au me au anti alayya ka zari ummi ko kuma shi mijin da ta wata ce dan likini ka sake ni sai ce anti alayya ka zari ummi to kar ku manta a baya mun ce ana minki muzahirun yana tabbatarwa a nan kuma ka ce anti alayya ka zari ummi baya tabbatarwa me bambanci bambanci shine wancan kalmar na baya anti ana minki muzahirun ba a faɗa wa mace sai matar da ake da aure da ita matarka ta aure ita ce za ka yi amfani da wannan kalman a ainihin ka'idan larabci in ka ce ana minki muzahirun yana nufin matarka ce ta aure saboda muzahir din ismu fa'il ne amma an ce alayya ka zari ummi ko za ka iya gawa a kawai ma an katsanye da ka ce ni karki ma zaton zan iya auren ki ake kaman uwata nake ganin ki ko wata mace za ta iya gayawa saboda haka wannan anti alayya ka zari ummi baya tabbatar da ikrari na aure amma ana minki muzahirun shi ko ikrari ku bambance zancen ma'anan su da amma kawai wannan ana amfani da shi a mace ne mata aure ne kawai wannan kuma a kowace mace ana amfani da ita saboda haka za mu ce ainihin za mu ce wannan ikrari baya tabbata da shi mun gane au ko kuma a ƙarrafa an karatun makalar na an fa an kara. A ƙarra, shi ya yi shi ya ce, ta zawai fiki, ce kan ba na aure ki ba, sai ka ce, kam sam, ni ba ka taɓa aure na ba, sai inkari. Bayan ta yi inkari daga baya ita ma kalar na amta wasu ce kai na tuna ba kai ɗin mijina ne fa an kare shi ma inkari ya ce ƙarya ne. yanzu kaga an samu ikirarin kawai matsalan zamanin ikirarin ne tsaba ba ittifaqi a zamani ba nan ma aure baya tabbata da haka gashi kowa yi ikirarin amma lokacin da wannan wannan yayin kari lokacin da wannan wannan yayin kari shi ma da kun gane to wannan kaga duk muna magana akan izatana za'a fi zawjiyya wannan maganganun gaba ɗaya akan izatana za'a fi zawjiyya ne to za mu shiga na biyu wafi ƙadirin mahari idan kuma saɓanin tanaza a fi ƙadirin mahari fa idan yau rikicin da suke yi ɗin sun tabbatar da auratayyan ta tabbatar ya tabbatar da an yi aure amma yanzu rikicin akan kuɗi ake kuɗin sadaki ka san dama ana yin auren bashi dama wasu ma suna cewa fallasa auren bashi ba to shikenan an yi an yi auren lokacin da aka zo za a kawo kuɗin sadaki da aka kawo in ita rashidiya ce ta lissafa ya ce ita kuɗin bai cika ba ya bai cika ba ba mun yi da ke akan dubu ɗari wata ce sam ita dubu ɗari uku aka yi shi kuma ya ce sam dubu ɗari ne kaga yanzu rikicin ana yi akan yawan kuɗin sadaki ne ba ɗaya kenan au sifatihi ko kuma ana rikicin akan sifan sifan kuɗin sadakin an yi ittifaqi akan kuɗin akan adadin amma akan sifan ake rikici misali sun yi akan zai ba ta shekararren rago a sadaki ana ana yin sadakin rago sadakin sa ba mun yi akan shekararren rago yau da ya tashi kawo rago sai kawo uda ita kuma ta ce san balani muka yi da kai kaga uda balani a ji abu ɗaya ne kawai shi ban ne canza wannan rabi baki rabi fari wannan kuma fari zuwa mai manyan kunnuwa to yanzu ka ga rikicin akan sifa ake yi au me au jinsihi ko yau rikicin ya faru akan jinsin ainihin abin sadakin an yi aure an sa ranar da za a kawo sadaki kawai da aka zo sai aka kawo bakun sha takarda a ya haka da aka buɗe sai aka ga riga sai ta ce ainihin rago muka yi da shi ya zai kawo min riga shi kuma yake sam riga muka yi in ma rubuta aka ɗauko rubuta aka duba rago riga kaga sunan ya kusa amma kuma abu daban-daban ne ba yau rikicin a jinsi ake yi jinsin ainihin abin sadakin ita abin da ta faɗa daban abin da ya faɗa daban to a wayannan abubuwa guda ukun gaba ɗaya idan ba shi da shaida ba ta da shaida ya za a yi halafa sai su rantse ke ki zo ki sha billahi da la ilaha illa huwa akan dubu ɗari uku aka yi ta zo ta rantse aka yi alwala karatu ya mata qur'ani aka zo masu ɗaukan zikiri da salati da aka gama ta ce kanku ake ji ni da nake da gaskiya ta ta rantse shi ma ko za ka ce za ka yi ce me zai hana mace wata rantse ba dai ni karatu ya mar shi ma ya rantse kaga halafa kenan kowa ya rantse kaga hujja ya zama daidai ko fushi ka sai a bata dauki rigan ka da ta ce ko kuma gida Allah ya sha miki bane ne an ba ta aure yana so a gare eh yana so a gare eh to sai ko kuma sake sabon magana nan ko yau sai da ke da zamu abin nan wurin ko sabon ki mun gane yawwa tunda ta cire ya cire ba shaida ba ta shaida shikenan sai su rantse kowa ya rantse in sun rantse wa fusika sai a bata auren kowa ya kama gaban shi amma ba kar ku manta wannan duk muna magana qabla dukuli ne qabla dukuli wa qabla mauti wa qabla talaq idan ɗaya daga cikin ukun na ya gindaya hukunci zai canza mun gane shine yace wa fusika wa ruju'u lil ashbahi komawa wanda ya kawo mushbihi a cikin mijin ko matar a wannan hukuncin da muke yi na qabla dukuli wanfisakun nikahi bi tamami tahalufi da kuma ɓata auren da zaran rantsuwa ya ƙare ba tare da sai alƙali ya hukunta ba wa gairuhu da wani wannan kaman wa zai fara rantsuwa wa'annan gaba ɗaya hukuncin su talbai'i kaman yadda ya zo a wajen ciniki a ga matsalar muktasa ya kamata ma da zai tashbihi ya tashbihi da abin da ka karanta abin da baka karanta bai ma tashbihi ba ka karanta buyu'a ba ya ce to wajen kawo mushbihi da wajen ya za a bata wani an gama rantsuwa ko sai alkali ya yi hukunci da sauran hukunci hukunci yake kalbai kawai ya za ka yi sai ka je ka bude babu buyu'a ya aka ce a bangaren buyu'a sai ka zo ka hukunta shi ana kaga idan ka je buyu'a zai ce ma me saye da me siyarwa in sun yi rikici akan kuɗin abin idan abun bai yi kauci ba ga abin yanzu ana rikici akan kuɗin ne ga abun bai yi kauci ba sai mu ce to tunda abun bai yi kauci ba za su rarrantse shi zai rantse mai siyarwa shi ma mai siye ya rantse idan suka gama rantsuwa ko ɗayansu ya kawo mushbi ɗaya bai kawo mushbi ko duk sun kawo mushbi ba ruwanmu da ainihin mushbihi tun da dai abin yana nan kawai rantsuwan muke bukata idan suka rantse kuma yaya suna gama rantsuwa babu zancen hukuncin alkali suna gama rantsuwa ciniki ya ɓaci kaga shi ma a nan ba koma mushi tun da bai kwanan aure ba ba a yi shika ba ba wanda ya mutu sannan kuma ana gama rantsuwa za a ɓata auren ne kamar inda a can ma za a ɓaci ciniki wa gairu kuma misali a ɓangaren ita mijin da matan wa zai fara rantsuwa sai mu ce a wajen buyu'a ɗin da mai saye da mai sayarwa wa zai fara rantsuwa sai mu ce a nan waye mai saye waye mai saye waye mu ce ita ce mai siyarwa shine mai saye tunda shi ya zo da kuɗin sadaki yana so ya sayi a jikinta ita kuma gashi ta zo za ta ciyar mata jikinta kaga ita ce ba'i'a shine mushkil kaga ita za ta fara rantsuwa ke shine wannan tafiyin da yayi da ainihin kalmai sai dai gaskiya sai mu ce kawai bai mana adalci ba tunda mun karanta buyu'a ba ta kamata a yi sai abin da aka karanta ne za ka yi tafiya amma shi sai tafiya da abin da yake gaba a sosai kuwa yanzu suna cewar wai wai abokin tsufan yaro abokin mutuwan tsoho ba wani yaro ya kama mutu sai tare za su tsofe tsoho ko yana farawa abokin mutuwa ne kuma shi tsohon ne zai mutu ya bar shi dan shi mutu sai bai mutuwa ya bar sai dai ka mutu ka bar shi aha yace illa ba da bina'in kaji ba illa ba da bina'in sai dai idan bayan an yi kwanan aure ne au dalakin ko bayan ya sake ta ne rikicin ne ya taso au mokin ko bayan mutuwan ɗaya daga cikin su ne rikicin ne ya taso to yanzu a nan babu zancen rantsetse ya fa qauluhu yanzu maganin shi za a ɗauka biya minin da rantsuwa yanzu rikicin da ya faru akan ainihin yawan kuɗin sadaki ko akan sikon sadaki bayan ya riga ya yi kwanan aure ba ana haka ba wasu ba sai an yi shekaru ma ake kawo sadakin ba bayan an yi kwanan aure sai rikice faru akan sifan sadaki an yi za a ba ta saniya karkana kawai bayan shekara goma sai wai aka ɗauko a shekara goma maimakon a ba ta karkanan ma kaga in an shekara goma ya kamata ta haifa fa to maimakon karkanan sai a ɗauko ko ta yar maraka a cewa ita ce to yanzu idan aka fara rikicin bayan an yi kwanan aure an ɗalakin ko kuma bayan ya sake ta nema ba yi kwanan aure ba amma ya sake ta kaga ya sake ta ta ci rabin sadaki ko to bayan shi ka ake rikicin au mautin ko bayan ɗayan su ya mutu ne an zo da magada ake rikicin to yanzu a nan babu zancen nan tsaitsayin ya fa qauluhu yanzu maganar mijin da ya faɗa yayi da'awa shi za a tabbatar biya mini da rantsuwa sai a tambaye shi me kuka yi da ita yace gaskiya mun yi da ita akan dubu ɗari ne za ka sha billahi da zira ila illa dubu ɗari ne ya zan zan rantse shi kenan ya rantse babu zancen bangaren ta kawai yana rantsuwa shi haji ya karɓi kuɗin ki kawai yawwa karɓi rabin kuɗin ki in shika ne in mutuwa ne ma za a ce kawai a cika mata almutu kar dukuri haka nan in ya riga ya kwanan aure za shi ya kuɗin ta ta karɓi kuɗin ta kaga fa kaulu kenan biye ne kuma nan fa walawi da tafwidan ko da yayi da awan ainihin nikahu tafwid akai wannan yana tabbata ne wajen ainihin bayan an yi shika ko bayan mutuwa tunda in bayan ya yi kwanan aure ne ai kawo tafiyu din an yi kwanan aure dole za a yanka mata sadakin tamka wannan walau tafiyu din zai koma wa ainihin zai koma wa ainihin shika da mutuwa ya aure ta sai ya sake ta da ya sake ta sai ta aiko to duk da bai kwanan aure ba ita ce rabin kudin sadaki a ba ta rabin sai ya ce a jiya tambaye ta kuna nawa ne rabin kuɗin da ma ba a riga an san shi ba a yanka ba kaga ƙa'idar nikahu ta biyu in an yi shika ko an mutu ai babu ne nikahul musamman shine in ya sake ta kan kwanan aure ta ci rabi amma an yi nikahu ta biyu auren da ba a ambaci sadaki ba to in ya sake ta kafin kwanan aure ko kobo ba zai bata ba to a irin wannan ne bayan ya sake ta ko bayan ɗaya ya mutu sai aka zo batun sadaki ya ce to ai nikahu ta biyu ne babu zancen sadaki ita kuma ta ce a ban kawo ta biyu ba ne an yanka to yanzu a nan ma tunda an mutu ko an yi shika fa ɗauro yanzu kawai maganin shi zai rantsi akan ji kawo ta biyu ne shi ne tafi ba koko in magada ne masu tafi ba za su biya koko ba amma fa inda ya yi da wani kawo ta biyu nan inda mu'tajihi a wajen wa'anda suka saba da nikawu tafi tunda nikawu tafi akwai ya danganta da al'adar mutane ne akwai inda suka saba da rikawo tafuyi akwai inda ba su saba da shi yanzu misali a garin nan mai duguri ai ana yin aure tun da ake yin aure ka taba zuwa auren da aka ce wa wannan auren rikawo tafuyi ne aka ce nawa ne sadaki a sha ba za a yi batun sadaki ba kawai a daura auren sai daga baya kaga ba a yi saboda haka mu ba al'adar mu bane in yace rikawo tafuyi a nan mai duguri ya wuce ƙarya ne inda mutabihi sai inda suka saba dama ai shi rikawo tafuyi kwaɗayi ne yake janyowa ni kawo ta guyin misali kai talaka ne sai gwamnan garin ku yayi ko yana son yarka ta kuma ka san tsillatsillan shi yawanci yana tattabawa sai ya zille kawai ya aiko mutane ana zuwa aka zo aka zauna ka ce yanzu abin da za a yi a daura auren to ai ba ai mace yace ka bar mutum sadaki kawai mu auren muke so a daura kaga tafwid kenan daga baya ma ai mutum sadakin kawai a daura auren sai aka daura yanzu da aka daura ana nan ana nan yau ne za ta tare gobe ne za ta tare kawai sai aiko ya sake ta to yanzu shikenan ko ko gobe ku ci ba da za ku hakura zuwa yanke sadaki ko daga daura auren ya saka ta ci rabi mun gani to shine yake ko da yadda a wani kawo tafiyar ma in je bayan shika ne ko bayan mutuwa ne ya fita gaskiya sannan can da muka ce bayan mutuwa da bayan shika da bayan ainihin binayi din fil qadri wasifati mun gane ma fil qadri wasifati a wajen yawan kudin suke rikici ko wajen sifan kudin sadakin suke rikici yawan kudin ko sifa bayan ya bayan ɗaya ya mutu ko bayan kwanan aure ko bayan ya sake ta shine za mu ɗauki maganar shi wajen sifa da wajen yawan kuɗi shine fil qadir wa sifati amma in wajen jinsi ne fa yace waraddal waruddal misla ko haka ne karanta naku mai kyan nan yawa to zai komawa al misla sadakin tamka fi jinsi in a jinsi ne kaga yanzu anan bayan kwanan aure ko bayan mutuwa ko bayan shiga an bambance tsakanin ainihin sifa da yawa da tsakanin ainihin jinsi idan wajen sifan ne ko wajen yawan kuɗin ne za mu ce mijin shi ke da gaskiya ya rantse kawai amma idan wajen jinsi ake rikici kuma wajen jinsi nan da ake rikici bayan ya yi kwanan aure ne suka zo suna rikici ta ce shekararren rago ne shi kuma ya ce riga ne kaga jinsin ake rikici an yi kwanan aure an yi kwanan aure ko ɗaya ya mutu a cikin su kaga almutu ka dukuri ko kuma ya sake ta ta ci rabi to yanzu a nan tun da jinsi ne babu zance mu ɗauki maganar shi za a koma wa ainihin sadakun misali a kowace mace an san sadakun misali ta mun faɗi yadda ake yanke sadakun misali a baya ko ana lura da matsayinta ana lura da ilminta ana lura da ainihin darajarta da sauransu to sai a yi wannan sai a yi creating ɗin sadakun misali ta an yi sadakun misali ta ko ya dace da rago ko ya dace da riga ko kuma ya tsaya tsakiya duk dai za a ba ta sadakul misli kaga babu zancen a ɗauki magana mijin balle ran to yace amma bojin a komawa sadakul misli din a jinsi ma lam yakun zaka fauka qimati madda'at matukar da aka zo a ce to yanzu abin da za a yi sai kin tire kin ce shekarun rago take kwarai kuwa kai kuma ka tare ka ce da riga kuka yi ɗinkin zari ya ƙwarai shi ma yake ga ma riga ya zo da ita ta ga ce to yanzu abin da za a yi a bar batun rago a bar batun riga yanzu a je a kira mana dattawan unguwa ya wannan yarinyar a matsayin ta din nan a nan unguwar a matsayin ta ne ga aka aka gama ainihin abubuwan da ake ainihin zamun sadakul misiri nawa ya kamata a biya sadakinta idan sun faɗa to wannan abin da aka faɗan shi za a biya ba ruwanmu da rago ba ruwanmu da riga kaga duk ruwan rusa dawansu mun jawo wa sadaqul muslim ta shine yace to in an zo wajen sadaqul muslim ma fa malam yakun zaka foka kimati madda'at matikar sadaqul muslim da aka yanke din aka faɗa sai ya zama sama da kiman abin da ta yi da'awa ita ba ta ce shekararren rago ba daska waska sha mu yanzu sadakun misali ne wannan yarinyar dubu ɗari biyu da hamsin ne yanzu ko farashin shekarun rago gashi nan ma a nan nan gamborin ka je dubu arba'in ma za a samu to kaga abin da ta yi da awan sadakun misali ta ya wuce to yanzu ba za a bata ta sama da ainihin ikirarin ta ba kana cin ɗari biyu ka ci ana ka ci ana ka sha sai kai waya maza ku kamun rago da Allah gambor ko nawa ne biya ai ba zai wuce dubu hamsin ba nan ba za a sa ka biyan wajen dubu ɗari biyu ne mun gane sadaqul misli sai sama da abin da ta nema to yanzu a bata iya abin da ta nema malam ya kun zaka ko ka kimaci majja'at kenan au ko kuma ka juya sai zama duna ma da awahu zaka zo sadaqul misli nata sai zama kasa da abin da yayi da'awa irin auren zamanin nan ne shi yayi da'awan dubu ɗari biyar ita kuma ta ce san ku gaya mar miliyan mu kai da shi to dubu ɗari biyar miliyan ko da yake ana buƙatar ana magana akan ainihin a jinsi ne ko shi ya yi da'awan naira dubu ɗari biyar ne ita kuma sai ta yi da awon dala ne dubu ɗari biyar kaga jinsi ya saba dala naira sai muka ce to tun da jinsi ya saba a koma wa sadakul misili sai aka kira da tawon unguwa don ka zo ka zauna aka tattauna a matsayin ta ashe ita bata sani ba dubu ɗari biyar na naira ɗin ma ya fi ƙarfin sadakul misili ta za ta ba ta zauna ce ba yar gidan malam jatau ba ne eh to ire-iren ta nawa muka aurar a wannan dubu saba'in saba'in saboda haka ni ya kurewa ba zai wuce tamanin ba to shi kuma shi mijin ma ya ce ɗari biyar na naira ita ci shi da dala za a biya to yanzu shi kenan ba za a wuce ba za a yi ƙasa da abin da ya yi da'awa ba shi ya yi da'awan ɗari biyar ne yanzu kuma ake so a dawo da ita ƙasa sai mu ce to a bar zancen ka ɗari biyar ɗin kawai a bata mun gane shine auduna ko kuwa sadaqul misli nata ya zamo duna ƙasa da da awawu da awan mijin wasa batan ni ga mutsaya na to alhamdulillah aha